أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي رقوة شدة هجرة منذ إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو تيدة تريه da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da tara ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da ashirin a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ɗari da hamsin da bakwai zuwa aya ta ɗari da hamsin da takwas a shafi na ɗari da hamsin a cikin suratul an'am a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora a cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko, Allah ya sanya aljannar firdaus da kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah ya ce, Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون kafin mu shiga cikin tafsirin wannan aya akwai bayanai guda biyu da ya kamata mu yi bayani na farko shine abin da yake faruwa a ƙasar China a yanzu ko ba haka ba to yana da kyau mutane su fahimci hikma ta alkur'ani game da wannan mas'ala an gane ko shine cewa mutanen China sun kange ko sun killace musulmi da dama wanda sun kai miliyon ɗaya ko fiye da miliyon ɗaya suna azabtar da su ana ba ana ba su naman aladai ana kuma ba su wato giya suna sha ana tilastar da su ko ba haka ba duniya sai ta yi shiru saboda cana ƙasa ce mai tattalin arziki cana ƙasa ce wadda tana iya fito na fito da kowa ko da america za ta iya fito na fito ko ba haka ba tunda kun je da suka yi tare da wato donald trump to yanzu me yake faruwa sai duniya ta yi shiru ba wanda zai magana ko cikin manyan kasashe saboda tara ba ta tsoronsu ko kuma ƙananan kasashe waɗanda suna da masu gidaje wanda in ka yi magana ba ma kai za a yi ma magana ba mai gidanka za a sa ya ce ka yi shuru sai ka yi shuru ko ba haka ba to an yi haka ana tafiya ana tafiya yanzu sai ga waɗansu abubuwa sun bayyana to yana da kyau a alƙur'ananci mu bayanin wannan mas'ala Allah subhanahu wata'ala ya nuna alƙur'ani mu'jiza ne kuma sai ya tabbata cewa alƙur'ani gaskiya ne Allah ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sai mun nuna musu ayoyin mu fil afaq a cikin sassa wa fi anfusihim a cikin kawunan su hatta yatabayyana lahum annahu alhaq to a cikin al-i'jaz tashrii abinda ke nuna qur'ani shari'a sa ita ce fintai fintin kau babu irinta ko ba haka ba daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratul a'raf Allah ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ya zo ne shi manzon yana halatta musu abubuwa masu dadi halat masu amfani wanda ko an gane hakan ko ba a gane ba wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu abin da yake mummuna da izinin Allah ko da an gane hakan ko ba a gane illar hakan ba to shikenan Allah ya ce kada a ci nama alade ko ba haka ba kuma kada a azabtar da musulmi to akan waɗannan abubuwan guda biyu za mu yi magana yanzu shikenan ana nan ana cin nama alade a cana ana abin da aka ga dama sai gashi yau cututtuka sun taso a ƙasar China wanda ya nuna aladai shi yana ɗaya daga cikin musabbabin waɗannan cututtuka yau sai ga China tana kwasa aladu a cikin manya-manyan trailer trailer salam-salam su da kansu suna kashe waɗannan abubuwan kaka dama abin da zaka ci Allah da yace kada a ci nama alade ko ba haka ba hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir ba dan saboda Allah yana da buƙatar shan jini bane in ka ji Allah yace kada kai abu cutar gare ka za ta dawo in Allah yace ayi wato amfanin gare ka zai dawo ko ka fahimci hakan ko baka fahimci hakan ba domin hatta da layya da Allah ya halatta muna jinin da naman baya zuwa wajen Allah lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha naman bai isa zuwa ga Allah domin Allah baya cin nama Allah kuma baya shan jini don Allah ba maye bane Allah ba dan gori bane ko ba haka ba Allah ba doguwa bane amfanin gare ku yake dawowa to yanzu ga cutar ta bayyana shi yasa ma hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam na ma'di yakrib wanda yana cikin surar tirmidhi sannan kuma imamu al-hakim ya kawo shi a cikin al-mustadrak imamu ibnu majah ya kawo shi a cikin sunan imamu nisa'i ya kawo shi imamu al-baihaqi a cikin shu'abul iman ya kawo shi sannan imam nasiruddin al-albani ya inganta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma mala abnu adam sharran min batni dan adam bai taba cika wani abu wanda yake da sharri fiye da cikin sa ka dauki wannan kasa ka dauki wannan kasa kaga likitoci ma suna bada shawaran mutane kada su cika cikin su a'a ga tarbiyya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana la mahala koko fa in galabat a wata riwaya fa thuluthul lit-ta'am sulusi a sa abinci a kasa kashi ɗai kashi ɗai a sa abinci wa sulusun lisharab kashi ɗai kuma a sha ruwa wa sulusun linnafas ko linnafs a bar saura saboda lumfashi to kaga yanzu likitancin musulunci ya bayyana a duniya to kaga ina masu cewa lokacin alkur'ani ya wuce da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na gaba dama manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi na Abu Huraira wanda na cikin Sahihul Bukhari man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yace zai adawa da masoyina Allah ce to ya ja yaki da ni kamar yayi declaration na yaki da shi da Allah subhanahu wataala to yanzu gwamnatin China ta ce babu Allah ƴan communist sun yi yaki da masoya Allah waɗancan kuma sun ɗaga hannunsu domin ba su da wanda zai taimaka musu ba su da ƙarfin makamai ba su da ƙarfi na technology ba su da ƙarfi na SS jami'an tsaro masu leƙen asiri ba su da wani ƙarfi in ba na Allah ba duniya ta shiru ko to sai Allah ya kawo musu gashi kuma dama Allah ya faɗa kafirai in ɗan wani ɓangare ɓaskace ɓungu ɓaraguje kamar yadda kanawa suke faɗa ya same su na azaba za su dawo mawa Allah wala in masathum nafhatun min azabi rabbik la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin ko ba haka ba to shikenan yanzu Allah ya turo musu cututtuka waɗanda suka ce babu Allah prime minister China ya ce a tsaye da musulunci a ƙasar China shugaban ƙasar China bai yi imani da Allah ba yau sai ga su a masallaci har prime minister China yana mi yana sallah yana ruku'i na munafinci yana kallon yadda ake yana dukawa nafhatun min azabi rabbik To ina ƙarfin cana da tattalin arzikinta, ina ƙarfin cana na sojojinta, ina ƙarfin cana na technology, ina ƙarfin cana na dami'an tsaronta, ina ƙarfin cana duk abin da take taƙama da shi yau ga shugabansu na zuwa masallaci ya ce a roƙi Allah. Fa'iza rakibu fil fulki, kaga irin kafiran da da'awun Allah mukhlisi na lahuddi, falon ma na jahun ilil barri, idahun yushriku. To ko su ba su wuce su yi wannan ba, yanzu za a roƙi Allah da su yi imani da shi ba kamar yadda suka ce fir'aun ya ce ya ayyuha ya Musa da ulana rabbaka ko ba haka ba a cikin suratu zukhruf ya ayyuha sahiru da ulana rabbak sun faɗi haka a cikin zuciya ne as-sahir ko kuma ya Musa shi Musa sun ce mai sahir yayi hakuri saboda tana yiwa su yi imani akwai maganganu da dama dai na malamai can sun ce ya Musa kuma nan sun ce ya ayyuha sahir kenan ya kai Musa ko sun ce Musa mai sihiri ko ko abinda suka ce Musa a bayyane a zuciya suka ce as-sahir da abinda ya kama da haka ud'u lana rabbaka bima ahida indak ka gani ko tunda shugaban kasar China yanzu ya ce a roki Allah la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isra'il to su ce za su yi imani ba amma sun nuna za su bar musulmi su yi addinin su ko ba haka ba to amma ba tabbaci bane kafiri bai da amana shi yasa abraha Allah ya tura mai tsuntsaye alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul sannan adawa sun yi girman kai a bayan ƙasa sun nuna su ne ƙarshe me ya same su Allah ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwah wani na fi mu karfi kuna zancen Allah kaza kaza mu da mulki mulki komi Allah ce awalam yaro anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah da halice su yafi su karfi mi akai fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayamin nahisatin linudhiqahum azabal khizi fil hayatid dunya wala azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun to dan haka kuma duk wanda zai yaki da addinin Allah cana ta ishe ka misali alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin taymi kadhalika naf'alu bil mujrimina aina ma kanu wa fi ayi zamanin kanu dan haka duk wanda yace zai yaki addinin Allah ya duba ya gani Chana dai ka san ta kai koloruwa a duniya to kaga yanzu mako musu to kai in kana da wani matsayi a duniya ko kana da wasu kuɗi ko kana da wani matsayi ko kana ganin akwai abin da ka taka to ka shirya ba abin da zai zo maka Allah shi mu tsari magana ta biyu sai abin da ya shafi tafsirin da ya gabata shine cewa inda Allah subhanahu ta'ala ya ce wato an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina tunai inna ma unzila alkitabu an saukar da alkutubu ake nufi nan aljinsiya ce domin ba littafi ɗaya ake nufi ba domin yahudawa ba littafi da su da kristoci ba littafi guda ne aka saukar musu ba ina fatan kun fahimce ni an dan haka nan alkitab ana nuhin alkutub jinsi ne na littattafai ake nufi kamar yadda yazo a cikin suratul baqara كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب كذا وأنزل معهم الكتب أكنوفي دان كذا أبنان sannan kuma da inda Allah subhanahu wataala yace wa in kunna an dirasatihim laghafilina to kaga yace qa'ifataini musannani kuma an dirasatihim bai ce an dirasatihima ba ko ba haka ba to nan ya kalli ma'ana ta at-ta'ifa domin kowace ta'ifa tana da mi tana da jama'a shi yasa in ka duba cikin suratul hujurat Allah ce wa in ta'ifatani min almu'mini naqtatalu bai ce iqtatala ba saboda in an kalli lafazi mufrad ne in an kalli ma'ana shi ya koma jam'i dan haka kai hatara wajen fassara alqur'ani sai magana ta karshe inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato inda muka kawo zancen dalilan da aka yanke uzuri an gane walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu ko ba haka ba a'jamiyun wa arabi to anan a'jamiyun inda za a bi shi a larabci tun da qira'a sai an yi tafsir shine za su ce a'jamiyun an gane ko shin littafin walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan kenan alqur'ani zai zamanto a'jamiyan da wani yare wa arabiyun manzon da zai zo kuma yazo matsayin balarabi kaga ba za su yadda ba ko ba haka ba to kuma koda an juya dan wannan ita ce fassarar da mutane suke yi a'a koda kuma shi qur'anin da larabci yazo an gane ko manzon yazo ba balarabi ba yana larabci ba za su yadda da shi ba don Allah ce walau nazzalnahu على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك وسلكناه في قلوب المجرمين كاغا شي ولو نزلناه على بعض الأعجمين دا شي قرآن وند أكا سوكر دلاربتي باغا بالعربي أنك سوكر دشي با شي يسا دان كاجي ولي ياتي أعجمي يا ميدا شزو أغا قرآن كو يا ميدا شزو أغا منزو وعربي يا ميدا شزو أغا قرآن كو يا ميدا شزو أغا منزو دوك فسر باب ولي كسكولي أجكنتا سبو دا أكوين ألبان إلمي وطن دا abubuwan nasu sai hakuri Allah shi muna mai kyau Allah subhanahu wata'ala ce hal yanzuruna ai ma yanzuruna an gane ko ba komi suke jira ba illa an ta'tiyahumul mala'ika sai mala'iku su zo musu tunda dama ba gaskiya suke so ba wanda ya bijire ba zai tuba ba sai in ya ga kowace kofa ta liƙe gare shi zaka ga ya kama kame kame an gane ko zuwan mala'iku kuma zuwa ne daban-daban mala'iku suna zuwa a halaye daban-daban daga cikin zuwan mala'iku akwai lokacin da za su zo don halakar da al'umma akwai lokacin da za su zo wajen karɓar rayuwa to in za su zo karɓar rayuwa an gane ko alkur'ani ya faɗi sigogi daban-daban to sai ka fahimce su abu ne mai kyau mun taɓa bayaninsa wani lokaci Allah ya ce shi yake karɓar rayukan mutane Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun a cikin suratu az-zumar to wani wuri kuma sai Allah subhanahu wataala ya nuna mala'iki guda ne ke karɓar rai ko ba haka ba yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un to wani wuri kuma sai ya nuna mala'iku da dama suke karɓar rayuwa hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum ko ba haka ba to ya za a yi sai aka ce a'a Allah mala'iku suna karɓar rai da izinin Allah shi kuma mala'ikin mutuwa babban oga kwata-kwata shi guda ne amma yana da masu karɓar rai tare da shi waɗanda an ka sa a'wan mataimakansa wajen wannan aiki ina fatan an fahimci wannan dan kaskace cikin qur'ani an ce kaza an ce kaza an ce kaza hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika ba komai suke jira ba mala'iku su zo musu aw ya'ti rabbuka ko ko ubangijin kai ya zo muka ce a aqida ta ahli sunna za a ce Allah zai zo amma zai zo ne irin yadda ya dace da shi mu sai da kafiya take ba don baka san zatin Allah ba balle ka san yadda Allah subhanahu wata'ala zai zo wannan shine aslam ga mutumin da yake ya abin nan mun yi bayanin aqida ta ahli sunna akwai littattafai da dama waɗanda ya kamata ka karanta don saboda sanin aqida ta ahli sunna nazman wa nasran waɗansu littattafai an yi su nazman ma'ana an yi su kamar waƙe an tsatsara su kamar abiyati ne an gane ko su ne nazman nasran kuma waɗanda rubuce aka yi ba kamar waƙe ba kaga in ka diba akwai nuniya ta imam ibn al-qayyim an ce nuniya mai karewa da nunin kusan baiti dubu biyar ne an gane ko da wani ɗayan kai akwai nuniya ta imam al-qahtani sannan akwai lamiya ta shekul islam ibn taimiyya ba su bata da yawa baiti goma sha wani abu ne in ban manta ba akwai ha'iya ta abu dawuda baiti talatin da wani abu ne zuwa arba'in da wani abu an gane ko to waɗanga littattafan yana da kyau duka nazmu ne mutum yana iya karanta su don fahimtar aqida ta ahli sunna akwai mimiya ta ibn al-qayyim baiti 140 da wani abu ne yayi shi cikin aqida ta ahli sunna sannan akwai mu'allafat na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah zaka iske ko wace firqa da wani kaza yayi musu nasu littafi an gane ko kuma akwai littafan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab musamman kitabut tauhid da sauran littafan da suke bayanin aqida ta ahli sunna an gane ko sannan kuma akwai wani malami ya ɗauko mas'alolin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya bayanin aqida ta ahli sunna ya sanya masa suna al-ikhtiyaratul aqdiyya li Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda littafin shi ba yana da kyau ko ka karanta muqaddima ta risala wanda muka karatu ta Abu Zaid al-Qayrawani littafin Malikiya wannan ita ma ta yi bayanin wato aqida ingantatta ta ahli sunna da sauran dai littattafai da mun faɗa ba dan ba za mu iya kawo su gaba ɗaya ba Allah shi mu na jagoranci Allah ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika ba komai suke jira ba sai mala'iku su zo musu, au ya atiya rabbuka ko ko Ubangijin kai ya zo, au ya atiya ba'adu ayati rabbik ko ko sashen ayoyin Ubangiji su zo. Mun yi bayanin hadisai da suka nuna abin da ake nufi da ayati ba'adu ayati rabbik shine tulu'i shamsi min maghribiha ko ba haka ba. To waɗannan hadisan suna da yawa mun kawo waɗansu daga cikinsu, an gane ko? To sai dai malamai suke cewa akwai waɗansu mas'aloli da akwai ƙarƙashin wannan aya game da waɗannan ayoyin. waɗanda ɗalibin ilimi wani lokaci zai iya rikicewa ya rasa makhraj mafita hadisi na farko shine hadisi na Abdullahi ibn Amr an gane ko shi Abdullahi ibn Amr ya nuna aya ta farko wadda za ta fara bayyana daga cikin waɗannan ayoyi guda goma da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayani zamu yi bayanin su shine tulu'i shams rana za ta fara fitowa amma Marwan ibn al-Hakam shi ku ya tafi cewa kan dajjal ne shine farko wanda zai bayyana to anan malamai sun yi kokarin su ganar da mutane bi ake nufi da hadisan waɗansu malamai suna ganin tulu'i shamsi shine na farko an gane ko dajjal zai zo baya to ya anka kuma hadisi wani yace farko dajjal ne wani hadisi yace farko kullowar rana sai malamai suke cewa a'a wato da anka ce tulu'i shamsi shine na farko cikin ayoyin da suke a sama da anka ce dajjal na farko shine cikin ayoyin da suke ƙasa wato akwai abin da ake kira al-awwaliyya al-muqayyada cikin qur'ani akwai shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an ce ka ce ƙul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai shine farkon musulmai a a fi ummati to shi yasa in ka juna hadisi yazo ya ce a a farkon wanda za a yi ma hisabi hisabi ga mutane sallah wasu ce a'a wani hadisi yazo ce farkon wanda za a yi ma hisabi sune mutum uku waɗanda guda Allah ya bashi ilmi wani Allah ya bashi dukiya wani Allah ya bashi ƙarfi ko ba haka ba wani hadisi zo ya ce a'a farkon wanda za a yi ma hisabi shine abin da ya shafi addima jini kisa da abin da ya kama da haka sai a ce to wai kaji dan Qur'ani sai ce wai hadisai an kace a'a wancan da yace farko sallah cikin ibadodi da sallah za a fara wanda yace jini cikin haƙƙin bayi wanda yace awwalu ma yuqda bainan nas an gane ko ko awwal man tusa'aru bihim nas man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyama cikin imam sahih muslim awwalu ma yuqda bainan nas ko awwalu nas yuqda alaihi yawm al-qiyama an gane ko hukunci to na ana nufin waɗanda Allah ya ma ni'ima da waɗanda za a fara cikin haƙƙin bayi da wannan za a fara cikin abin da ya shafi ibadodi da sallah za a fara awwaliya muqayyada kai kokari ka san wannan in kuma baka yarda da hadisi ba to ga qur'ani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana awwalul muslimina shi ko ba shine farkon manzanni ba ba shine kuma farkon musulmi ba akwai kuma ayoyi da dama a alqur'anance annabi nuhu an gane ko an kira shi musulmi ko ba haka ba yace fa in tawallaitum فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين كاغا يا زباتي منزا الله صلى الله عليه وسلم النبي يوسف مسلميني يتي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ‘ya'yan Yaƙub sun gabata annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, su ma musulmai ne, am kuntum shuhada a iz hadara Yaƙub al-maut, iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa, ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimuna. annabawan da suka yi aiki da at-taura bayan annabi Musa musulmai ne inna anzalna inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu kaji musulmai ne to dan haka awwaliya ce muqayyada fi zamani aw fi ummati in baka fahimci wannan ba kana da matsala to kenan wannan hadisin yana nufin in an ce tulu'u shams ana nufin ayoyin sama na kiyama in an ce kuma dajjal ana nufin ayoyin kasa hadisan ba ƙarya bane balle ka ce ka ji wani hadisi an ce kaza wani hadisi an ce kaza an gane ko yau la yanfa'u nafsa yawma ya'ti ba'du aw ya'ti ba'du ayati rabbik ko ko ayoyin ubangijinka sashen ayoyin ubangijinka su zo an gane ko to sai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا akwai abubuwa ayoyi guda uku in sun bayyana to ba zai amfani rai ba imaninta ko ko bata wanda bata aikata wani aiki ba na gari an gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tulu'i shamsi min maghribiha fitowar rana ta yamma wad dajjal da dujjal ko ba haka ba wadabatul ardi da dabatul ard an gane ko to ita wannan dabba suna cewa taguwa annabi salihu ce da ta shige babu dalili kan cewa wannan taguwa ce ina fata an fahimce ni ba za mu kore ba ba za mu tabbatas ba don ba mu da dalilin da zai sa mu tabbatas babu dalilin da zai sa mu kore an gane ko sannan kuma hadisi ya nuna ranar da rana za ta fito ta yamma ba za a jima ba wannan taguwa za ta za ta bayan ta an gane ko wannan shine ayoyi daga cikin ayoyinta an gane ko wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna a cikin suratul naml to an ce wannan ba za a karba imani ba alhali ko nassoshi hadisi suna nuna dujjal in ya bayyana an gane ko annabi isa ya zo za a karbi tuba to kuma an ce tulu'i shams in ta zo ba za a karbi tuba ba to kaga na akwai iskali ko babu sai malamai suka ce a'a wato abin da ake gani in shi rana ta fito ta yamma an gane ko ba za a karɓi tuba ba to daga baya kamar yadda wasu malamai suka tafi za ta dawo ta ci gaba ta gabas tana fitowa gabas gabas lokaci zai yi tsawo a manta da ganin wannan abin an gane ko kenan imanin bai zan na cilas ba tunda su waɗancan mutanen ba su gani ba labari suka ji daga baya kuma sai in dujjal ya bayyana za a karɓi tuba shi ne abinda malamai suka tafi akan shi ina fatan kun fahimta tunda waccan ta ce ba za a sace karɓa ba la yanfa'u nafsan imanuha ba zai amfane ta ba kowane irin amfani to an kore amma za a tabbatar da shi sai bayan wannan kamar abinda malamai suka ce lokaci yayi tsawo an samu wata al'umma to wannan lokacin yanfa'u nafsan imanuha mun fahimci wannan in ba haka ba akwai matsala waɗannan ayoyin akwai hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da suka yi bayanin su daga cikin su ga su akwai hadisi na Hudhaifa bin Asidin al-Ghifari yana cikin sahih Muslim manzo sallallahu alaihi wasallam wato yake cewa shi wannan sahabin manzo ittala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ittala alaina wata rana ya bullo a gare mu wa nahnu natazakar ka gane ko muna nan muna tuttunawa ko muna tattaunawa faqala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma tazakaruna menene kuke tattaunawa akan sa qalu nadhkuru sa'a muka ce suka ce muna tattaunawa ne akan al'amarin kiyama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha lan taquma lalle kiyama ba za ta tsayu ba hatta tarau hatta tarawna qablaha 10 ayatin sai kun ga ayoyi guda goma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara ad-dukhan sai zancan ad-dukhan hayaki an gane ko Abdullahi ibn Mas'ud a cikin riwaya ta sahihul Bukhari da sahih Muslim a wajensa wannan dukhan ya riga ya wuce domin shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga mutanen Makka ko yace Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudar Allah ka wato ka tsananta takin ka ma'ana azabaka gare su sai Allah subhanahu wataala ya kwace musu abinci yunwa sai zamanto shi na aya ta bayani fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yakhsha an-nasa hadha azabun alim ko ba haka ba rabbana kashif anna al-azaba inna mu'minun to shine abinda shi ibnu ibn mas'ud ya tafi akan shi to nan akwai iskali wasu na ce ai al-qiyama ne sai malamai suka ce a'a ai sun ce rabbana kashif anna al-azaba inna mu'minun kaga ko kiyama ai dan mutum ya ce ba zai yiwa mutum ya ce rabbana kashif anna al-azab to kuma inda iskali na biyu ke Allah ya ce yau mata ati sama'u bi dukhanin mubin alhali ko yunwa ce suke ji in sun tada kansu sai suka kama hayaki to shi kuma Allah ya ce dukhan sai malamai suka ce a'a an kira shi dukhan ta hanya abin da suke gani saboda wato an yi amfani ne da halin da su suke ciki ba wai don saboda hayakin ya sauko ba in ba haka ba dan qur'ani ne yana saka gaba an gane ko sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin waɗannan ayoyi guda goma wad dajjal da dujjal waɗansu sai ai dujjal ya bayyana a ina ya bayyana akwai sifofin su cikin hadisi ina wani mutum wanda ya bayyana da waɗannan sifofin da haka wannan magana ƙarya ce wadabba da dabba ita ma har yanzu bata bayyana ba kawai yanzu mutum ya zo yayin mutane ƙarya kuma babu dalilin cewa ita ce taguwa ta mutane annabi salih an gane ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa tulu ash-shams min maghribiha da kuma kullowar rana ta yamma shi ma wannan bai bayyana ba amma zai zo waɗanda sun kai inkari sun yi inkarin kudrar Allah ne mu dai ba za mu yi inkarin kudrar ubangiji ba wa nuzula isa ibn maryam da kuma sabkan annabi isa dan maryam sai mu'tazila sun kace ai annabi isa ba zai dawo ba don Allah ya ce inni wato mutawaffika wa rafi'uka ilayya ko ba haka ba an kace a alwawu la tufidu tartib da haka wannan shi ne bayanai sun gabata akan wannan an gane ko to sannan kuma wa ya'juj wa ma'juj da ya'juj da ma'juj ko ba haka ba to su ba su bayyana ba amma waɗansu ƙarita su ce ai ya juzo ma juju sun bayyana ƴan cana ne abu ya juzo ma juju ai na ka samu wannan wa thalathatu khusufin za a yi khusufi guda uku suna daga cikin ayatu rabbika an gane ko khusuf bicewa hasken wata da na rana khusufin da khusuf khusufun bil mashriq za a yi guda a gabascin duniya khasfun bil mashriq in ji manzo sallallahu alaihi wasallam wa khasfun bil maghrib za a yi guda a yamma an gane ko wa khasfun bi jaziratil arab za a yi guda kuma a tsibirin laraba ko yankin larabawa ɗaya daga cikin malamai ibnul jauzi yake cewa to waɗannan khasfun guda uku duka sun bayyana an gane ko to wannan shi ba ba dukan malamai sun kasa kan mishi ba cewa waɗannan abubuwan an yi su an gane ko sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa akhir wa akhiru zalika narun takhruju min al-yaman na ƙarshe guda goma wata wadda za ta taso daga yaman ta tsarudun nasa ila mahsharihim za ta kora mutane zuwa ga matattararsu in an ce almahshar a nan duniya mahsharhum inda za a tayar da su kenan za ta kore su har zuwa can ba ana nufin a'a an mutu ba an tayar da su zuwa mahsharkin ba domin mahshar inda za a tara su kenan yana yiwa ƙarshen duniya za ta kai su can bayan sun mutu kuma za a iya tayar da su a wannan wurin ina fata an fahimce ni sai kun fahimci wannan da kyau to wannan wuta waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ta bayyana domin mi domin sun kafa hujja da hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim manzo sallallahu alaihi wa sallam yace la taqumu sa'a alqiyama ba za ta tsayu ba kaga in ka samu an ga hadisai la taqumu sa'a hatta kaza yanzu kana hada alamatu sa'a masu yawa hatta takhruja narun min ardil hijaz sai wuta ta fito daga ƙasar hijaz yankin larabawa tudhi'u a'naqal ibil wadda take wato haskaka wuyan al'ibil raƙun mako bi busra a garin busra ko a yankin busra sai waɗansu malamai suka ce ta riga ta wuce to amma inda matsalar take wannan wutar da aka ce ta bayyana lalle an yi wuta da ta bayyana amma shin ta kori mutane zuwa ga mahshar kaga bata kora su ba shi yasa ingancin hadisi ba shi ke nuna cewa wato alakanta shi da wata matsala ba zai inganta hadisi na iya zamantowa ingantacce amma abin da ka kafa hujja da shi babu shi a cikin wannan mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya gane da mu waɗannan ayoyi ne guda goma yawma ya'ti ba'd yawma ya'ti ba'd ayati rabbik wato ranar da sashen ayoyin ubangijinka zai zo kamar waɗannan da muka faɗa waɗannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani la yanfa'u nafsan imanuha ba zai amfani wata rai ba imaninta ta ce ta yi imani an gane ko lam takun amanat min qablu wadda bata yi imani can gabani ba an gane ko jumla ta lam takun amanat min qablu wadansu sun fassara ta a matsayin sifa ce ta nafsan kenan wato sifa ce ta ta wadansu malamai suka ce a'a halun ne kenan wato ba zai ta amfane ta ba halu kauniha lam takun amanat min qablu wasu suka ce a'a hali ne na ha la yanfa'u nafsan imanuha hadin nan lam takun amanat min qablu tunda wato matsayin ma'rifa yake an gane ko wadansu malamai suka ce istinaf ne istinaf kaman magana ce aka ci gaba da ita la yanfa'u nafsan imanuha sai an ka tahi lam takun amanat min qablu ala ayyati hal dai nau'i ne na i'rabi na malamai lam takun amanat min qablu wadda bata yi imani ba aw kasabat fi imaniha khaira ko ko bata aikata alkhairi ba a cikin imanin nata to mu'tazila sai su zama wannan aya sai su ce maka to kaji duk mutumin da yayi imani amma bai aikata aikin alkhairi ba wutar jahannama zai shiga kuma duk mutumin da ya aikata kaba'ira wutar jahannama za shi to suna amfani da irin waɗannan ayoyin to amma in baka san da aka yi musu raddi ba saboda sun iya karatun shubuhohi duk mutumin da bai akan aqida ingantatta to kokari yake ya samu shubuhohin da zai rike ya za mu yi musu raddi sai mu ce to ga dalilan malamai suka ce asalin yadda magana take ita au littaqsim ce za ta rarraba la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl kaga ga ai kafira ce tunda bata yi imani ba sai da ta ga ayoyin Allah imani ya zan ittirari bai amfani aw kasabat fi imaniha khaira ko ko wanda ta yi imani amma bata aikata aiki ba to ita aikin ne ba zai amfane ta ba ba imanin ne ba zai amfane ta ba to balle ma wanda ta yi imani ta aikata aiki na gari in ba haka ba sai su tai su wuce da kai ina fatan kun fahimci abin da ake son a ce ga kuma raddi daga cikin raddukan da malamai suka yi musu na farko akwai hadisi na Abi Sa'id al-Khudri wanda yake yazo cikin Sahih al-Bukhari yazo cikin Sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari Allah zai ce akhriju man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman ku fitar da wanda a cikin zuciyarsa akwai misqala habatin min khardal daidai gurgudun wato kwayar iccen kwaima akwai icce da ake ce ma kwaima ba zarra ba tunda khardal ba shine zarra ba min imanin na imani to kaga wannan hadisi ya nuna cewa za a fitar da shi to ya akai a gane mutum shi na da daidai gwargwadon zarra na imani ga hadisi na abdullahi ibn mas'ud an gane ko wanda ya zo cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli Allah bai taba turowa wani annabi ba gabana illa kana lahu min ummatihi hawariyun sai ya kasance yana da hawariyun waɗanda masu gaskata shi masu shiga gaba gaba cikin al'amarinsa wa ashabun da kuma sahabbai ya khuduna bi sunnatihi waɗanda suke karɓar sunnarsa kenan ko wani annabi yana da nashi sahabbai wanda ya samu sahabban waɗanda suka yi imani da shi don ya ce wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad wa yaqtaduna bi amrihi za su yi koyi da al'amarinsa thumma sannan innaha takhlufu min ba'dihim khuluf za a samu waɗanda za su maye bayan su yaquluna ma la yaf'aluna suna faɗar abin da ba sa aikatawa wa yaf'aluna ma la yu'maruna suna aikata abin da ba a umurce su ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace faman jahadahum duk wanda yayi yake su bi yadihi da hannunsa fa huwa mu'min yana da imani wa man jahadahum bi lisani wanda yayi yake su da harshensa fa huwa mu'min yana da imani wa man jahadahum wa man jahadahum duk wanda yayi yake su bi qalbihi da zuciyarsa fa huwa mu'min yana da imani وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل bayan haka babu wani koda gurgudan iccen kwaima kamar da yace akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman idan ya zamanto baka da kishi na addini ana sabon Allah komai baka ji to wannan yana babu imani tare da kai ina fata an fahimce ni dan haka ba za a kai mutane wuta ba sai dai idan mutun yayi sabo za a iya sashi yayi iri ɗaya a cikin wutar jahannama iri ɗaya ko cikin wutar jahannama kwana nawa ne shekara nawa ne wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna shekara dubu ana babbaka kama la ai bala'i yayi yawa ko kankashi an ka baka shekara dubu ai ka halaka balle wutar jahannama an gane ko to da haka ai hattara da haka kafirtar da mutane a ce a'a abinda wannan ba shine gaskiya ba a cikin wannan qadiyya sannan malamai suke cewa akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda za a yi umurni an gane ko za a fitar da mutane hadisi ne abi sa'id al-khudri wanda shi yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yukhraj qaumun za a fitar da wadansu mutane lam ya'malu khairan qattu musu tab aikata wani alkhairi ba imanin kawai gare su kaga wannan ya nuna cewa ba ana nufin ba la yanfa'u nafsan lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira wadanda musu aikata alkhairi ba za su tabbata a cikin wutar jahannama wannan ba gaskiya bane ina fata an fahimce ni sannan kuma hadisi na Anas wanda ya zo cikin sahihul Bukhari ya zo cikin sahih Muslim can Allah ya ce akhriju sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa antaliq zan tafi za a fitar da man kana fi qalbihi mithqala habatin min burratin aw sha'ira an gane ko burra ko sha'ir wato wani nau'i ne na alkama to can an ce akhriju ku fitar shi kuma manzo Allah ce fa antaliq zan tafi yana daga cikin waɗanda an kai ma umurni sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'iku ina fata an fahimce ni kakka ce wannan hadisi ya ce kaza wannan hadisi ya ce kaza dan kun san mun shigo yanayin da abubuwan sai hakuri to sai malamai suka ce la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ko ko bata aikata aiki na alkhairi ba sai malamai suka ce to wannan za a takhsisin shi da waɗansu abubuwa domin mi domin in mutun ya kasance yana aikata aiki na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala akwai nasoshi da suke nuna zai rinka bashi tunda yanzu an ce rana ta fito aiki ba zai yi amfani ba to ina ga waɗanda sun kasance suna yin ayyukan su mene ne mako musu to da yawa daga cikin malamai sun yi taksisi kuma magana su tana tana nan domin a cikin suratul tin Allah ce illal ladina amanu wa amilus salihati falahum mi ajrun ghairu mamnun sai daga cikin tafsiran da aka aka yi ba shine mutumin da yake yana da imani yana aiki nagari sai aka samu abin da ya hana shi to za a ci gaba da bashi lada ko ba haka nan bane kuma akwai hadisi na Abi Musa al-Ash'ari wanda ya zo cikin Sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana cewa idza marida al-abdu idan bawa yayi rashin lafiya aw safara ko yayi balaguro kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha za a rubuta mai abin da kasance yana aikata muqiman a lokacin da yake ba akan balaguro ba yana gida zaune sahihan yana da lafiya kaga sai kai taksishin shi to wannan kuma abin da ake nufi za a rubuta masa shine malamai suka ce nafila ake nufi kada mutum yayi balaguro an ce ana rubuta mai ta to ai sallar farilla ma shikenan banda farilla mallam kakka hidda farilla ka ta zuwa banda an gane ko sannan kuma shin sadaqatul jariya a ce mutum yayi sadaqatul jariya sai ya mutu to la yanfa'u nafsan imanu halam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira ta aikata shi kafin bullowar rana shin aikin zai tsaya kuma zai tsaya ba zai ci gaba kamar yadda sadaqa jariya take hadisi na Abu Huraira idza mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalathin to sadaqa jariya za ta ci gaba in ka bar rijiya za a ci gaba da marka maka malada kamar da suke faɗa an faransai hadisi na Abu Huraira wanda ya zo cikin sahih Bukhari ya zo a cikin sahihi muslim an gane ko wanda wani mutum ne yana tafiya ya ji kishirwa sai ya shiga cikin mi ya shiga cikin rijiya ya ɗebo ruwa bayan ya ɗebo ruwa ya fito sai ya ga wani kare wanda wato ishtadda alaihi al-afsh kishirwa ta kama shi famala a khuffahu thumma amsaka bi fihi ya shiga cikin rijiyar ya je ya ɗebo ruwa thumma raqiya fasaqa al sannan ya fito ya ba kare fa shakara Allah lahu sai Allah ya gode masa fa ghafara lahu sai Allah ya gafarta mishi qalu ya rasulullah suka ce ya kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka wa inna lana fil bahaimi ajra yanzu duk da dabbobi muka kyautata ma muna samun lada qala fi kulli kabidin rutbatin ajr ko wace kabid anta ko hanta ratbatin wanda ta zamanto ratba danya ma'ana ruwan da ta sha ta amfana da wannan har ta zamanto danya ajrun zaka samu lada kina in ka bar rijiyoyi wannan lokaci rana ta fito shi ma malamai suka ce ba za a yanke maka ba da ladarka ba ina fata an fahimce ni to waɗannan mas'aloli ne da yake dole ɗalibin ilimi na bukatar fahimci su shi yasa ne kawo su da haka mu'tazila da suke cewa innal ladina amanu wa amilu salihati an kace sai wanda ya imani ya aiki nagari a'a wanda ya imani bai samu dama aikata aiki nagari ba ba zai shiga cikin wannan ba dan shi yana da asalin imani ko ko sai an ce bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wanda ya aikata mummuna ashabun nar hum fiha khalidun inda bai tuba ba a'a nan sayyi'a mummunar da ake nufi ko ba an ce hum fiha khalidun ba ana nufin za su dawwama mai imani ba zai dawwama a cikin wuta ba ina fata an fahimce ni dan haka a daina kafirtar da mutane don sun aikata abubuwa wanda suke ba masu kyau ko su ce maka akwai hadisin Abu Huraira wanda ya zo cikin Sahih Bukhari ya zo cikin Sahih Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min lokacin da yake zina bai da imani a'a bai da cikakken imani shine abin da ake nufi ba wai imanin ne babu ba ko su kama kafa hujja da cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira wanda ya zo cikin Sahih Bukhari man taradda min jabalin duk wanda ya gangaro daga wani dutsi to fa huwa khalidun mukhalladan fil nar kenan zai shiga cikin wutar jahannama zai dinka gangara wa man tahassa summan duk wanda ya sha sum wato abin nan ko dafi yin abin nan shi ma wa man qatala nafsahu bi hadida suka ce to kaji an ce khalidan mukhalladan fin nar wani hadisin ma haka yace sai mu ce kai dan uwa ya kamata ka fahimci abin da ake son a ci ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam na ubada dan samit ya zo cikin sahihul bukhari ya zo a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma mata bai'uni ku min mubaya'a ala alla tushriku billahi shay'an ba za ku yi shirka da Allah da wani abu ba ku hada shi da wani abu wala wato tasriqu ba za ku yi sata ba wala tazunu ba za ku yi zina ba wala taqtulu auladakum ba za ku kashe ƴaƴanku ba wala ta'tu bi buhtanin ba za ku zo da kire ba taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wanda za ku zo da shi ku kikda shi tsakanin wato hannayenku da kuma kafafuwanku an gane ko kenan banda da take ko ta hannu ko kuma ta zina wala ta'su fi ma'rufin ba za ku saba ba a cikin wani abu wanda yake nagari wanda manzo zai umurce ku da ba kuma bai umurni sai abu wanda yake nagari faman wafa minkum duk wanda ya cika fa ajruhu ala Allah la da shi tana ga Allah sakamakon sa wa man asaba zalika shay'an wanda ya aikata wani abu kenan daga cikin waɗannan fa uqiba fi dunya aka mishi azaba anan duniya yayi zina aka yi masa haddi فهو كفارة له to wannan kafara ce gare shi wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya samu wani abu daga cikin waɗannan ya aikata shi thumma satarahu Allah sannan Allah ya suturta shi fa huwa ila Allah al'abarin shi yana ga Allah in sha'a in Allah ya so afa'anhu Allah zai yafe masa wa in sha'a in ko Allah ya so aqabahu Allah zai mishi uquba kaga wannan ya nuna cewa dan mutum ya aikata kaba'ira ba shi ke nuna ma zai shiga wuta ba shirka dai ce an kace in an yi ta za a shiga wuta a tabbata inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sai su maka to ai an ce in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kun nisanci kaba'ira to in muku nisanci kaba'ira ba kenan ba za ku shiga aljanna ba a'a wanda ya aikata kaba'ira in Allah ya so ya yafi masa ya yafi in Allah ya so ya kai shi wuta daga baya ya fitar da shi ya fitar da shi sai ce maka to a ina ka samu cewa an ce khalidina fiha ko khalidina fiha abada kuma ka ce mutum yana fita sai mu ce kai da khalidina da fiha da abadan duka wani lokaci ba suna nufin an dawwama har abada ba to menene dalilin mu aya ta alqur'ani a cikin suratul baqara Allah ya kira yahudawa yace qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin sai yace walan yatamannawhu abadan kaji kuma abadan ko lan ya kore abadan yace har abada ba za su taba gurin mutuwa ba ko ba haka take nufi ba to a kiyama in suka shiga wuta ɗan wuta za su yi gurin mutuwa ko ba za su yi gurin mutuwa ba wanadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk to a ina ka samu wannan alqur'anin ba baka fahimta ba kaje kai karatu kai ladabi kuma ilimin kai amfani al'umma ya maka alkhairi Allah ya ganar da mu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira kulka ce da su in taziru ku jira abinda kuke jiran ya same mu me suke jiran ya same ku su a wajen su sharri amma kuma alkhairi ne Allah ya ce qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn ba abinda kuke jira gare mu sai mafi kyau guda biyu husna shine mafi kyau ko dai a kashe mu mu yi shahada ko ba haka ba ko kuma mu yi yaki mu ci nasara Allah ya ba mu ganima duniya da lahira ba mu da asara mumini bai da asara ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا شنا إنا منتظرون yasa in kana da awa akwai da yawan mutanen da suke maka mummunan fata ba su fatan ka gama lafiya wani yana nan yana jiran dai abin da yake so ya ji an ce an kama mallan da matar wani ce wai alhamdulillah su da sun huta ko ba haka ba wani yana jira a ce mutum ya mutu to in mutum ya mutu a daina karatun alkur'ani kai yanzu abin da ɗaya kake guri a ce an daina karanta alkur'ani ina imanin ka yi ina fata fice ni ko ko wata musiba ta same ka a ce kai wani rashin lafiya wanda ba za ka iya karatu ba to kai abin da kake guri karatun alqur'ani tsaya shine gurin ka a rayuwarka me za ka samu dan an daina karatun alqur'ani me za ka samu dan an daina fassara alqur'ani me za ka samu dan an ce mai aikin addini ya samu abin da zai hana shi aikata aikin addini qul intaziru ka ce da su ku jira abinda zai same mu inna muntazirun mu muna jira kamar yadda suratul tauba ta yi bayani malaman har da alqur'ani suke cewa wadannan ayoyin guda uku ne a cikin alqur'ani nan qul intaziru inna muntaziruna a cikin suratul hud kuma wantaziru an gane ko inna muntazirun dan ya ce wa qul lil ladina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna amilun wantaziru inna muntaziruna na uku kuma yana cikin suratul sajada Allah subhanahu wataala ce wa yaquluna mata hadha al-fathu in kuntum sadiqin qul yawm al-fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun fa'rid anhum wantazir can kuma wani tazirni innahum muntaziruna dan haka Allah ma wallahi ka kokari ka gane su dan suna nan suna jiran ka lokacin kiyamul laili shi mala Allah ce innal ladina farraqu dinahum innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون bayan Allah ya yi bayanin cewa wato ga littafin da ya saukar wanda akwai shirya a cikinsa ya faɗi kuma mutane ya nuna musu hanya wadda take ta gaskiya ya sabkar da littafi kuma mun gabata ma an sabkar musu da littafi to sai Allah ya nuna cikin al'umma akwai waɗanda suka bijiri akwai waɗanda ba su bi abin da Allah ya ce abi ba don alƙur'an wato addinin musulunci tun farko addini guda ne shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi to ba su ji ba innal ladina farraqu dinahum an samu inda suka raba addinin su Allah shi mu tsari Allah ce innal ladina farraqu dinahum waɗanda suka rarrabe addinin su akwai qira'o'i guda uku anan kira'a biyu sun inganta daga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kira'a guda kuma bata inganta ba. Wato, Imamu Hamza da Imamu Kisa'i sun karanta innan ladina fara ƙudinahum, sauran kuma ƙura guda takwas sun karanta innan ladina farra ƙudinahum. Sai waɗansu malamai suka ce duka ma'anarsu guda, in an ce farraku da faraku duka ma'anar shaɗai sun rarrabe addininsu, domin a cikin larabci ana iya cewa za'afa da za'afa, kaga za'afa farraka, za'afa faraka kuma duka ma'anarsu ɗaya an gane ko kenan ma'ana wal iyazu billahi irtaddu suka yi ridda an gane ko wa zayalu dinahum suka bar addinin su suka gushe an gane ko waɗansu malamai suka ce cewa a'a faraku shine sun yi ridda farraku kuma sun rarrabe addinin su don ko waɗanda suka yi ridda sai an samu sabani tsakankanin su su samu sabani tsakanin su da waɗancan masu imani kuma su zo cikin mazhabobin su tunda son raina kowa ya ɗibi abin da ya masa aransa sannan akwai kira'a ta uku innal ladina farraqu dinahum ba a ce farraqu ba to kalima ta faraqa duk da yake wannan kira'a ba wato bata inganta ba amma ita ma tana daukar ma'anar rarrabewa domin faraqa shay'a yana nufin rarrabe abu Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila faraqnahu muka rarrabe shi muka saukar da shi cikin shekara wato 23 ko faraqnahu muka yi bayanin ayoyinsa daki daki to don haka dai sabanin nan Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa an same shi dan an samu inda suka rarraba addinin su shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko cewa wato al'umma sa za ta rarraba cikin nasoshi daban-daban kuma Allah ya faɗa wa in tutai aksara man fil ard yudilluka an sabilillah to mutane za su yawa kuma in aka zo wutar jahannama za a ba ta 999 sai a bar mutum guda shi ne da shiga aljanna cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hankalin sahabbai ya tashi da manzo Allah ya bada wannan labari cikin hadisi na Abi Sa'id al-Khudri yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abshuru ku yi bushara fa inna ya'juj wa ma'juj alfan an gane ko ciki wato fa inna min ya'juj wa ma'juj alfan cikin ya'juj da ma'juj za a samu mutum dubu wa minkum rajulun za a dibi guda kaga shi ya'juj wa ma'juj sune mafi rabo in ba dan haka ba da alabarin sai yayi waya akwai riwaya ta Imam Tirmidhi wadda ta Imran ibn Husayn ce ya kawo irin wannan yace kuka cikin al'umma kan rakma aw shama rakma shine kamar dan ballo ko kuma dan abin nan baki dai wanda yake fitowa a jikin mutum ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi face an samu jahiliya a cikin shi da kuma mushrikai to wannan riwaya ta Imran ibn Husayn sanadin ta bai inganta ba kinan sai a rike waccan riwaya wanda ta zo cikin sahihul bukhari ta zo cikin sahih muslim an gane ko to wa innal ladina farraqu dinahum wadanda suka rarrabe addinin su na farko akwai yahudawa da kristoci ko ba haka ba sun rarrabe addinin su Allah subhanahu wataala ya faɗa an gane ko yace wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd sannan kuma Allah subhanahu wataala ce wa qalat yahudu laysat nasara ala shay wa qalat nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna al-kitab ma'ana da kristoci da yahudawa sun rarrabe addinin su to su kansu yahudawa addinin su ya rarraba su kansu kristoci addinin su ya rarraba mazhabobi ne daban-daban to ina dalili Allah ce wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu hazzan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahumul adawata su an-nasara wal baghdaa ila yawmil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un to su kuma yahudawa su ma sun rarraba a cikin mazhabobin su wa qalatil yahudu yadullahi maghlula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة أي اليهود يا الذين قالوا يد الله مغلولة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين su kansu mushrikai su ba su rarraba addinin su ba mazhaba guda bace domin gumakan da akwai makka wani baya bauta maguncin wani munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun da haka duk dai wadanda su rarraba addinin su innal ladina farraqu dinahum wadanda suka rarrabe addinin su an gane ko kalima ta addini da kasra tana nufin addini in an ce addainu akai mata fatha ta koma bashi duka mafi yawancin wannan kalma tana nufin at-ta'a shine da'a domin wanda ake biya bashi zai yi dole zai yi da'a ya rinka sake hanyoyi amma addini wanda yake ba na gaskiya ba malamai suka ce la yasihhu nisbatuhu ila Allah ba za a danganta shi zuwa ga Allah ba akwai addinin da ana iya danganta shi zuwa ga Allah shine musulunci an gane ko inna ad-dina inda Allah al-islam shi yasa muna da izinin mu ce addinin musulunci shine addinin Allah in kuma ka dama sai mu ce addinin mu ne dan ya ce siratal ladina an'amta alaihim ko ba haka ba kuma in muka dawo ce addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne dan shi yazo da shi ba wai an ci karo da juna bane amma addinin kiristanci da yahudawa ba a danganta shi zuwa ga Allah don addini ne na ƙarya lakum dinukum waliyadin dan ya kamata ka fahimci wannan wato innal ladina farraqu dinahum wadanda suka rarrabe addinin su wa kanu shi'an suka zan kungiyoyi daban-daban to wani nan na wani shi ka zan jin dadi sai ce to kai kajiya ai ai izala ai kafirci ce ko ba haka ba dan gungu lokacin da suka yi abin nan ko munazara da za a ce da tsakanin shi da wani headmaster a gidan gumi sai suka kafirtar da shi to tun da yanzu sun ce mai innal ladina amanu summa kafaru kai da amanu na summa kafaru sai dan gungu ya hushiye to ai zalan ma kafirci ce gaba dai don gashi an ce wato wa kanu shi'an saboda yana son ya kai zuwa ga wata mas'ala bayanin ba za mu iya shi ba yanzu saboda lokacin yana matso muna amma insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu dan yi bayani akan abin da ya shafi irin waɗannan mas'alolin an gane ko wa kanu shi'an shi'an jam'i ne na shi'a shine jama'a wanda ta tafi don taimakon wani abu tashayya'u ala nusrati rajulin waɗanda suka wato taskance ko kuma suka kange kansu ko suka koma bangare don taimakon wani an gane ko shi yasa ake kiran yan shi'a yan shi'a domin su shi'atu aliyin na sun danganta zuwa ga aliyu an gane ko kuma a larabci in an ce ka wato raka mutum ko ka raka shi kalima ta shayya'a tana zuwa shi yasa an kace tashyi'ul janazati za a je a raka ta jama'ar da za ta je mun fahimci wannan shi yasa ake kiransu shi'a kuma ana kiransu ar-rafidha daga rafadana wanda ya kyamaci ya kiyarda da shugabancin Abubakar da Umar da Umar da Uthman sai dai na Aliyu shi yasa ake kiransu rafidha lasta minhum shay lasta minhum fi shay kai annabi sallallahu alaihi wa sallam baka daga cikin su daga cikin komai wagga jumla shi tace ake kira wato matsayin raf'a take domin matsayin khabaru na inna take innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in shine khabaru na inna kai baka daga cikin komai daga cikin su wato i'rabul jumal kenan wannan yana da kyau bayan kai i'rabin kalima ka sai da ake i'rabul jumal kadiba cikin mughni labib an kutub al-a'arib ibn hisham al-ansari sannan kadiba cikin mafatihu tafsir na ustad dr ahmad al-khatib kaga yadda ake i'rabin jumla ita kanta da kanta dan saboda ka san yadda ake yin karatu innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in kai ba komai daga cikin daga cikin su ba shi minhum dinnan shine matsayin khabar an gane ko domin jarin wal majrur yana zamantowa khabar a wani lokaci tunda an shafe abin da ke da alaka da shi an gane kina asalin maganar lasta mustaqirran minhum fi shay kan ka lasta minhum fi shay'in shi minhum sai zamanto matsayin khabar kamar yadda annabi Ibrahim ya ce faman tabi'ani fa innahu minni shi minni din shine a matsayin wato khabar na inna waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a lasta minhum fi shay'in an gane ko shi lasta minhum fi shay'in fi shay'in shi na akhbar a wajen su an gane ko ba minhum ba sai ya zaman to kenan shi minhum matsayin hali ne nashi domin na kira in sifa ta gabace ta sai a maida ta hal a wajen nahawu in ta zo bayan ta sai a maida ta a matsayin sifa kenan yadda asalin magana take lasta fi shay'in minhum ay min tafriqihim an shaki tafriq domin an ce farraqu dinahum kai ba ka daga cikin wani abu daga rarrabe-rarraben su bar su can su yi ta al'amarin su innama amruhum ila Allah al'amarin su yana daga wajen Allah an hana a yi saɓani an hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiga cikin wannan an hana al'ummarsa ta shiga daga cikin wannan shi ko sabani kala biyu ne akwai sabani wanda yake mahmud akwai mazmum shine bayanin mu mahmud sabani in bai iya zama to cikin wato abin da shahi fiqhu na ba aqida ba wannan babu matsala shi yasa dan kana wani malami ka ba da fatawa wani ya saba ma ba abin mamaki bane sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun saba ma juna a cikin fatawoyi da dama ka tai ka gani ka ga fatawa Aisha wani lokaci ta saba fatawa Abu Huraira fatawa wani akwai wani malami ba da ya rubuta wani littafi ijtihadu al-khulafa khulafa'ur rashidin ijtihadin da suka yi Abubakar ya saba ma Umar wani lokaci Umar ya saba ma Abubakar Ali ya saba musu wannan cikin fiqh ne ba cikin aqida ba kenan al-ikhtilaf sabani al-ikhtilaf sabani al-mahmud wanda kowa ya kawo dalilinsa sannan kuma akwai al-ikhtilaf al-mazmum wanda yake mummuna ka saba ma wani koda cikin fiqhu na dan kai ba ka son mutumin nan ko kuma ka saba ma mutum a cikin aqida shine ba a yadda da shi ba shi yasa nan Allah ce lasta minhum fi shay shi bai daga ciki kuma duk wanda zai bi bayan sa bai daga ciki Allah yayi bayanin ayoyi da dama kar ayi sabani sabani wanda yake na aqida shine aka hana amma na fiqhu mallamai suna nan suna ta saba ma juna ko da mutum yayi karatu ga wani zai iya saba mishi ina fata an fahimce ni ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ده هكذا سابان أنهنا شي شيكو سابان ننسيا فارو كما يدى الله سبحانه وتعالى بيان لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الأمر سينا كوما نزواج الله إنما تنفع الحصر الأمر سينا كوما نزواج الله ga Allah wannan tasliya ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam kai hakuri duniya kwana nawa duk fitinar da aka yi za a je gaban Allah ko to shikenan nan da kwana biyu ana gamewa gaban Allah mu dai Allah ya sa mu cika da imani duk abinda za a yi muna fatan mu mutu da imani abinda duk kake so na duniya je kai ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su labarin abin da suka aikata in khairan khairan in sharran sharran nan malaman tafsiri suke cewa thumma yunabbi'uhum Allah zai ba su labari yadda yake bayanin zai zo insha Allah ba wai ba da labarin ne kawai ake zance ba saboda kawai wani shalabe ya ce ai Allah ce Allah zai ba da labari in bayan ya ba da labari to kuma in alkhairi kai aljanna zaka in kuma baka yi alkhairi ba bari imana kana wa zaka sha dukan tsiya shi ne abin da kiri za a baka labari to eh shi kenan yanzu a zo kiyama sai Allah ya ce to kai wani kai hairan kai wani kai sharran shikenan magana ta kare wallahi akwai wutar jahannama kuma akwai aljanna Allah ran makaranta aya ta karshe sai mu liƙe da ita man ja'a bil hasanati من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون to kun ji ma ayatun gatan tun yanzu sai bayani abin da zai faru ranar tashin alkiyama abin da muka faɗa wato ma'ana sakamako ko da muka ce za a yi sakamako man ja'a bil hasati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun kaji ma a yanzu sai bayani abin da muka dance ba ba da labari ne kawai ba abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh